أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين
إن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markas ahli sunna da jama'a wanda ke walkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau na juma'a 25 ga watan na Ramadan hijira shekara 1442 wanda ya dace da bakwai watan biyar shekara 2021 allah mun jagoranci a game da tambayoyi a yana gada karatun mu na jiya muna cikin suratul safat mun tsaya aya ta ɗari da goma sha shidda kina yau za mu tashi aya ta ɗari da sha bakwai ta wannan sura kayan nan tambayoyin da suka zo a ta farko dai mas'alar da ake cewa wanda bai ba da zakatul fitr ana mallake azumin shi a sama tsakanin sama da ƙasa har sai ya ba da ta me asalin wannan magana mai asalin magana ne akwai ruwaya amma mara inganci akwai hadisi munkar wanda ya zo bai inganta ba wanda ya kawo magana kama albani rahim Allah rahim nasirin albani cikin da ifakin shi bayan ya kawo bayanin na rashin ingancin wannan hadisi ya ce kuma me ma alaƙa azumi da zakatul fitr ya ce ko da kaddara ma ya inganta zakatul fitr daban basu da alaƙa da maganar azumi na ramadan kowanne zama kan shi ka yi azumi kan kare kuma ka bar da kasu fitar wannan wajibi ce to amma zaman da wajibi bai cewa ai azumin ka bai yi ba ko a mallake maka azumi azumin ka bai mallakewa illa kurin abin da ke mai hali ya ba da kasu fitar kuma wajibi ce a kan shi ita ce a mallake kuma tana rayu ita ce aka mallake ana maka bashi ana maka bashin zakatul fitr in kana da halin mudda ba mudda ba bashi ne na Allah kanka tabbas amma wanda bai da halin mudda ba ranar sallah tai to zakka ba ta haushi ba iya cikin maciyanta eh shi za ba ka ci in ba magana ce wai malaka mai azumi shi dan mai bada ba shi za suke ta ko da damuna aka aka aka noma ya sarama wajen azumin ka ba take azumin mutum bai mallaka ba kurin ka biya ka haiba shi akan kurin sai magana cewa shan rubutu a musulunci yana da asali to ɗanwa matsalar rubutu ko shan rubutu abu ne sananne ya zo a dattawai na malamai ta su malamai da cikin malamai suna ibn kai sun kawo irin wannan matsaloli in cikin ibn kasir abinda ake magana hanya ce mai inganci babu tabbatatta daga manzon da Allah ya yi kotar rubutu amma asar akwai maganar aikin magabata ta matsalar ɗanwa abinda malamai ke magana kullum hatta fi malikiya suna ce a kusan da nazariya an haramta abu ba don ba shi karan kai shi ma haram ne abinda zai biyu baya yau yan wa idan kai kana ta maganar rubutu halaka ne kullum kake yi ko kowa rubutu halaka ne duk kullum da ake da ƙwarai da zaki halaka rubutu ne kamar halin tawa abin ne gaba ɗaya kana suke laɓewa ta tsaye amma hanyoyi ne a nan gare mu hanyoyi na barin Allah na shirka da barin hanya iya ta barin hanya ta ne rubutu da alƙur'ani rubutun sha daga dan uwa mai neman imani mai neman biyan bukata a wajen Allah subhanahu wataala mai neman kare imanin shi kurin yau da da addu'a kur sai tun daga bakar hannas kuma haka hatta da tahawuran Allah suke hatta da tahawuran kowa san abin Allah ke amsa kuma ita ce Allah maka umarni rubutu ya sai bulaku ita ce kuma kai annabi ta addu'a ko ibada da mace addu'a ita ce ibada haka ibada ka yi ibada a baka lana biyan bukata kun babu hanya mai biyan bukata illa addu'a ko a wajen masu za gano cewa ko masu rubutun shan sun san ta bace addu'a ka je ka jan walo ka je da ya ce ta bace mi mana ta ce a kawo a ga almajira za a za a addu'a ba mu kana baka rubutun shan duk gana da sauki ne in ta bace ya addu'a za ka yi wanda mu ita tushe ita ce ibada za ka mai neman kuɓuta da imanin shi da gaskiyar kokarin tsayawa wadatuwa da addu'a a baka lada ibada kuma ka san biyan bukata kai da Allah ta rike mu magana shafa addu'a shin ita ma tana da asali iya ke da gidan daga hannu yan uwa mas'alar addu'a daga hannu ya tabbata a cikin sunna da sai ingantattu da dama har ma an sarrafa ya cewa inna allaha hayyun karim yasri min abdi ay fa ilayhi ayyudu masifran mana dai wayar Allah subhanahu wataala iya kumiyar bawon shi annabi ce Allah iya da kumiyar iya da karamci iya kumiyar bawon shi daga hannun shi zuwa gare shi ya mulmi hannun shi ba kuma kai daga hannun da muhimmanci wajen gwada kaskanci da Allah biya maka fata ka Allah ya kumiyar mulmi hannun ka ba komi to amma maganar shafawa ce hadisi akwai amma ba su da inganci da yawan su ba da yawan ba su da gidan zama shi yasa ibn al-islam ke cewa la masu wasu wajen wallah la gabi ne ke cewa mushi babu shi wasu ke cewa wai ke cewa to malaka yan uwa ganin dai akwai ruwayoyi amma ba su da tushe da gaskiya magana abin da yake da asali a daga hannu a gama da bukata shawawa ba ta da tunani da kyawa wallah ala sai akwai wani yana a wane ne ya kamata a rike alkur'ani a cikin karatu to magana rike qur'ani kurin a mai rikewa ta girmamawa kurin amma ce ga irin rike ya kaza a rike dama kwabu ko kaza kurin a mai rike ta girmamawa abinda yake da rigima ko mas'ala rike qur'ani aje qur'ani akan shuhuda ko akan wani allo ko kai ko matashin kai wasu na ga cewa rike ɗaura ƙur'ani a kan tafi shi mura kaskanci ne bai kamata ba a yi don su gudu yanzu an ka ce ma kamar a wani zai ga in ta kaji ƙana a shi mura to wasu na ga cewa wajibi ne to amma gaskiya kamar na ga kuma fatawa ta bin ba ta musulmi suna cewa babu nasin da zai ce wajibi ne sai dan ka ɗora wai akan akan tafi wai shi ne shi ne shi ne ka bin ba ta cewa ko aka kasa ne ba ta bin tsarki ba ta ka ɗaura a ba wani ƙarfi shi inda wuri mai tsarki ne ba mu ɗaura wannan ce ra'ayi ne wanda ba su ribin a ce wani kaɗaura kan tafi ko kashe kudawai ya kan matashin kai ko kan tsare wancan masala da ake kawo a nan ya je wajen hudawa an dauko a taura an ɗora ya ce a kawo matashin ka ɗora wannan zama zama da cewa wani ɗora shi kan tafi da shi gaskiya magana illa kullum abin da ya yi abin da bai rigima ka yi shi kurin ina kawo ɗora ka ɗora amma ɗora ɗora kan shi ne ka amma ga wannan ɗora kan tafi ka ce kan ce gaskiya kamar jima'i ka ce ya da shi ga gaskiya in dai wuri mai tsarki ne kun ba wulakantarwa illa kuma nasiha da kuma wani wani wurin gaskiya na saudiya kashe harami ta ce ɗaura kwada kan tafi gaskiya ya ta matsala gaskiya kamar da wani rike hannun kuna don kuma sai wani yabi ba gaskiya wani yabi ba a can mutum ya sanar duk inda ya yi da ya gaskiya da su can suka yaje kuɗaɗe kan tafi haka kware suna a ba abun kenan ba sun ba zuwa wani ba ka rike hannun ka don ka sa kanka cikin matsala amma ka dole ne gaskiya ka ce da idan babu wata matsala ce mutum ya yi mutaka ba wadatar da wani fatawa ta kusa yin naka mimbar kuma dan ba da su da ci wajibi ne wannan a gaskiya illa kullum sai a gina qur'ani kullum sai yin yin ƙarya tsakanin mace da miji ya halitta ne a wani lokaci eh yan wa akwai masalar da ake magana halitta ƙarya tsakanin mace da miji amma kai ƙarya da zuwa mutunci ba zama to muka shi alwa zan mata kaga ga makwabci ne maka mutum tuwa eh akwai ƙarya da kace ana yin ta kama dan a huta alama lahiya wannan an ganki kaman waye ji sai ki nake awa ne to ka wannan mun baiwa gani ba suna bayan zuciya amma kai ƙarya abin ba shi ba ka gane ƙarya ce wallahi kai da kanka alama mutum gaskiya mutum ko ce maka ƙarya gaskiya ko ko da mace amma kashi ko wani tarko ka ka huta asali ne wannan ya kamata gaskiya sura da
بسم الله الرحمن الرحيم وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وآتيناهما الكتاب المستبين wannan ya biyo bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana wa laqad mananna laqad mananna ala Musa wa Harun ونجيناهما من الكرب العظيم na baiwa da yawa Musa da Harun ya kiratar da su daga wannan da su da jama'a su daga bakin ciki mai girma na gallazawa Fir'auna wannan kuma cewa ya musu taimako su ne suka samu galaba akan Fir'auna yace wa tarakana alaihima wa atainahum alkitab almustabin mun ba Musa da Harun littafi mai bayyana da gaskiya da tarbiyyar shi a cikin kitabra shi ga an ba su at-taura من التوراة شين لتاب موسى عليه السلام حتى النبي هارون وهديناهما صراط مستقيم من شريعة تسود زوا بهنيا ميتة عن الله كنا هنيا تقولي وتركنا عليهما في الآخرين كما منبر مصر يبون قولي أكاين أمبايا أو جن أمبايا gashi salamun ala Musa wa Harun amincin Allah ya tabbata akan Musa da Harun inna kadhalika nizil muslimin alati haka muke sakamako ga masu kyautata aikin su innahuma Musa da Harun min ibadar mu'minin suna daga cikin bayan masu imani kuma da bayan muka mai da ta kai fir'auna ka shaida abin da Allah masa na baiwa ci gaba وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين
na'am wa inna ilyas la min al mursalin lalle ilyas yana daga cikin manzannin Allah yana daga cikin annabawan bani isra'il ilyas annabi ne cikin annabawan bani isra'il idza qala li qaumi ala tattaqun lokacin da yake magana ga mutanen shi ilyas mun suna bata gunki yake ce musu shin wanzu ba za ku ji tsoron Allah ba wajen bautar wani Allah bautar gunki a tada'una ba'alan wa tadaruna ahsan khaliqin za ku rika bautar gunki an ce na imana ne sunan gunki ne ba'al amma dai cewa ba'al kin ima sunan gunki ne dai shi ya ni biya masa zargin kan bautar gunki za ku bauta ma wannan gunkin ku bar Allah mai kyawun masu halitta shine Allah rabbakum Allah ku bar Allah ubangijinku wa rabba abaikum alawwalin kuma shine ubangijin uwayenku ma na farko ku bar shi ku kama wani daban ku bauta ma malaki ku bauta ma ana gunki fakazzabuhu فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين to duk wannan bayan da annabi ya sai yayi fakazzabu sun karyatar da shi to fa innahum lamuhdarun lalle wa'annan jama'a tashi sun karyatar da wannan annabin suna cikin wanda zasu halarta a cikin azabar Allah wanda Allah zai ware daga azabar shi ce illa ibadallahi mukhlasin sai bayan Allah wanda Allah ya zaba su kada ke tsira daga azabar shi وتركنا عليه في الآخرين كما منبر ما إلياس أنبتو نقري أوجن إنبايا ذلك سلام على إلياسين أمنتم الله يثبتك إلياس من النبي إلياس إنا كذلك نجد المسلمين على حقا مكي ساكمكو قدم مسكيوتة أيكي إنه شيء إلياس من عبادنا المؤمنين إيادك تكين باين ومس إيماني تكبر جلوس أنا بابا وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون يمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن لوطا لمن المرسلين shi ma dai annabi lut wanda yake yaron annabi ibrahim alayhi salam ana wanda ya imani da shi a lokacin mutashi da garin shi ma tabbas iya daga cikin manzannin Allah idin najjaynahu wa ahlahu ajma'in lokacin da muka tsiratar da shi lut da shi da iyalan shi gaba daya amma illa ajutan fil ghabirin sai wannan tsohuwa da ta yi saura cikin wanda aka ma azaba tare da sauran jama'a su domin tana cikin iyalan shi shi kuma an ba shi umarni ya huta lokacin wayewar gari asaba tana yi mana ya bar garin da shi da sauran masu imani wanda cewa kuma musu umarnin kan da wanda waiwaya baya an yi a baya kakka waiwaya to ita tana daga cikin wanda Allah kaddar domin ba ta da imani na wakaci tana tare da shi amma ba ta da imani don haka lokacin suka je wuta da ta wuta da ya wuta kuma da ta ji karan abin da yau kana ta wawa ya dai ta ma gaba da ce dai ita ta hallaka mata shi wani ita tsohuwa tsohuwa kai nan wani mata mata a nan ce ita Allah ya halaka da ita ba ta tsira ba cikin gidan shi Allah ya ce kenan illa ajuzan fil ghabirin sai tsohuwa cikin suka saura a baya cikin sauran jama'a ثم دمرنا الآخرين على تكون مكة دركا كي ko muka muka halakar da wannan garin gabaki daya su wannan sauran jama'a Allah halakar da su wa innakum latamuruna alayhim musbihin wa billayl afala taqilun shin kuna bi ta wajen waɗannan garuruwa ku bi da asuba ku bi da dare kuna kallon wannan garin ba ku asuwa ba ku da hankali mutane ɗan wannan wani abu ne nan Allah ya jiro ita annabuwa ne annabuwa ne wani ga abin kamar wani abu ne ana biyo fashi a takarda ana wucewa wannan rayuwa suka inda muke rayuwa kuma sama da inda muke rayuwa sama shi kansu muke rayuwa a kai a kawo annabi wani ya zo ana kai kaza ana hira gari ana ƙarya ki ba ƙarya ba ce gaskiya ne an kama da ƴan ƙaretawa haka ake rayuwa ba kuma ana rayuwa irin tamu wani ana gaba abin da za a yi ga masu imani sun yi imani marasa imani suna adawa suna sharri ana ta rigima haka aka rayu da nan har Allah ka da azaba shi haka suka yi annabi ya zo tsare da wajen wuce wannan ya zo ya tsare ashe wannan wani labari cikin kanan labaru to yana ka samu da samu mu ma ba kallon kuka cikin labarin tabbas wannan kenan darasi ne cewa yawan misalin maganar lut har yau asarkin mutanen iya nan a palestine da ta aka gabatar mai cikin shi wanda cewa ruwa ne a duniya shi kane da shi lakci za mu ce ruwa ne ba ta kuma ce ba lakci wadda duniya babu irinta an ce ta yi tsawon wajen kilo 80 kuma babu ruwa mai gishiri irin shi a duniya duk wanda ya san ruwan teku cewa ruwanta gishirinta ya kai takwas ɗin ruwan teku takwas da aka shi sa amin za su ki bayan cewa sama yake ko kome shi bayan da cikin ta kuma ba shi ba abin da ke zuwa na zuwa cikin ta iya na ruwa na sama a duniya alama ce darasi ne wannan shi ne ruwan da aka wa mana aka bayan harkar da mutane kenan an zurin yana kuma cewa an tabbatar da a duniya babu wuri ƙasa da ƙasa duniya kamar shi cewa kenan ya ko ina ƙasa a duniya dole mutum ya bincike labarin wannan wurin kenan wurin sananne to shi suke kuna hucewa ta wannan wurin da asuba haka cikin dare yace afala ta'qilun shin ba ku hankalta ku dauki darasi da wannan mutane ni kuma Allah ya ce gaba wa inna yunus laminal mursalin إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون
وإن يونس لمن المرسلين كما دي قالوا شي وانا النبي للي يونس iya daga cikin tabbas iya daga cikin manzannin Allah idza abaqa ila al-fulki al-mashhur lokacin da ya tsere zuwa ga wannan jirgi wanda ya cika an mai lodi mun ga ta maka nake cewa Yunus yayi kira yayi kira abin ya tauri sun ki imani kuma ya ji tsoron azabar Allah ta sabko ta same shi a cikinsu bai yi jiran jiran umarnin wahayi daga Allah ba na maganar lokacin wuta ko bar garin shi ya gudu saboda ganin azabar ta same shi ya huta ba uzuri Allah mai jarrabawa shi ne ci idza abaq ila al-fulk al-mashhun lokacin da ya tsere ya shiga wannan jirgi wanda ya cika da kaya kuma an shiga jirgi jirgi na neman ya nutse a cikin ruwa maimakon a yi biyu babu a to za a yi ƙura za a rage wani mu mushewa idan ba a rage ba to za mu mu maza za mu gaba daya sun wa jirgin yawa kuma aka tabbatar idan ba a rage wani a cikin ba to duka za mu to yin dole za a rage wani to saboda adalci aka ce yanzu a yi ƙura a yi tare usar a yi tare usar a sa ƙura wanda sunan shewa zo a jefa shi ruwa a jefa shi ruwa maimakon an biyo abin da masu hankali haka gaba ta shi kenan allah ce falawar mai allah ya ce fasaham fakanin mai mutu hadi ya aka yi ƙura'a ƙura'a aka yi sai iya cikin wanda sunan su mutu wanda za a jewa ruwa yunus iya ɗaukowa ba suka kama suka jewa a ruwa suna jewa shi fa da ta kama hulufu humulin malaci sai kihi haɗe shi sai kihi haɗe shi ya ce huwa mulimu kuma iya cikin abin zargi ne an zarge shi da abin da gudun ne Allah ce falaula annahu kana min musabbihin la labisa fi batnihi ila yawm yub'ath an ba dan ba Yunus iya daga cikin masu tasbihi yawan tasbihi ga Allah da ya zama na a cikin wannan kiyi hatta shi kiyama amma fanada fi zulumat Allah ilaha illa anta سبحانك إني كنت من الظالمين التي فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين التي yace zannun girba Allah ta zannun ba ma bitinki Allah ce yayi kira fanada fi zulmat cikin wani hali da ya shiga yayi ta kira Allah cikin wani duhu ga duhun da yake ga duhun ki cikin duhu cikin duhu yana kira la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin haka yace ya abu zuwa ga Allah ya gwada uzurin shi ne mana iya cikin cikin matsalin wannan tasbih da Allah ce fastajaba na da ake muka amsa mai kiran shi na neman agaji ga Allah muka amsa mai kiran shi a ce wani jainahu min al-gham muka tsiratar da Yunus daga wannan bakin ciki da ya shiga kuma Allah ce wannan ba shi kadai ba wa ka talaka nunjil mu'minin haka Allah ce duk wani mai imani ya shiga matsala ya koma ga Allah in dai ya koma ga Allah to Allah ya zuba ka mutan shi shi wannan addu'a manzo Allah ke ba labarin cewa babu wani musulmi da zai shiga wani hali ya roki Allah da wannan addu'a ta sahibul nun ta zunnun sai Allah ya yi bukatar shi eh Allah ta biya bukatar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ta ce addu'o'i da annabi ke cewa tana annabi ya rubuta masa sayyid du'a shugaban addu'a mutum ya gabatar da wa'annan salati ya gabatar da ita la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin kuma ya gaya ma Allah bukatun shi annabi ce ba musulmin da zai roki Allah wata bukata ba ka kana addu'a da Allah zai roki cikin cikin sunan mutum wata in ka kafa kenan Allah ce kenan fa laula annahu kana min musabbihin an ba dan ba ya zama to daga cikin masu tafiyi lallabita fi badalihi da ya zama cikin wannan kiyin ila yawmi ba'su hatta tashi kiyama أما الله بدش الله فنبذناه فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين
يتي آه فنبذناه بالعراء موسقين من جيوشي أجيجي دباتيا وباقولي أهين الله إن أكبر كيه أمرني يجيوشي يا أمريشي bayan zama da cikin shi kuma ya ce ya abubuwa shi suke ba shi da lafiya a ba kai ma zama cikin kiri ya shalbiya ya ba an je wasu ke cikin rashin lafiya Allah ce wa ambatna alai shidar ta min na kafin gurbin ciya ko da sai muka tsoro me muka tsoro da wata itaciya ta kabewa an ce a kafin kabewa ta kabewa ce ya ka kabewa ta tana da ganye mai yawa dumaki kuma ita mai inuwa kai tsaye aka tsiro mai da iccen kabewa mana kabewa ta dan mai inuwa ya samu dan hutu ka hanyar da shi to yanzu ka kumance yunwa da salam gudu ne daga nusu yanzu ya je samu darasi kuma yanzu an koma an maido shi gida ya ci gaba kenan da aiki Allah ya ce wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun mun aiko shi kenan wannan abu da koma mai da shi aka yi zuwa ga mutum dubu ɗari a tsarwa cewa ban ana kamar tafsirin abbas ne mana sun mafi dubu ɗarin kenan na sun fata maka jama'ar suna da yawan gaske dubu ɗari a san zamanin gari ne mutum dubu ɗari allah ya sake mai da shi ya aika shi zuwa gari kuma su kuma sun ga hazabu sun ga bada azaba ta zo ne gadan gadan azaba ta zo suka nema annabin su annabin zabe ne aka mai su Allah Allah ce su kadai aka maka cikin duniya azaba ta zo ga wasu al'umma su halakar da su azaba ta koma su kadai aka maka su kuma sa annabin nasu ne bar su shi sa aka musa haka to yanzu ya je ya dawo su kuma fa'amu a dama zuwa magana dole suka yi imani kenan su ma sai suka yi imani Allah ce fama ta'anahum ilahin muka ji da su daɗi muka raya su har ya zuwa ɗan lokacin rayuwarsu kuma a suke wannan shi ma dai zama ji labarin annabi Yunus cikin annabawa Allah su ma da kamar da yanzu aka yi ashe an ƙari ya yi annabin ya gaji kiran ma ya duk labarin aka yi a tsawon lokaci zan nan annabawa labarin su a cikin ƴan shekarori gurin cikin kalmomi ci gaba فاستفتهم ألربك البنات وله البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين
‘yan wannan darasi haka zumun ji labarin wasu annabawa cikin annabawan Allah tun daga Lut, Yunus, Musa, Harun ga nan dai kuma sai aka ci gaba da bayanin wannan al'umma annabin wannan al'umma shi ma yadda ya gugurmayya da jama'a shi fastaftihim alirabbika libanatu wala hum libanut ka tambaye mutanenka masu ganin an gama Allah da wani washin ubangiji zai doki ɗaya mata ko ku rike ɗaya maza ba mu san ɗaya mata amma Allah ce wanda mushi ahadin bi kunsa sai wani musu wanda ko kaze ka tare mana kawai musu mashi mafi shirbi Allah ce an ba mu labarin mata da bace a wancan zamanin zai gama huska yawan cikin damuwa cikin bakin ciki da an bashi labarin da ya bace ko ba mu su dangana ma Allah wa Allah wa malakun da mata ne yace shin su suke da ɗaya ubangiji zai zabi ɗaya mata ko suke ɗaya maza am khalaqana al-mala'ikata inatan wa hum shahidun ko kuwa kamar suke cewa mun halitta mala'iku akan da mala'iku ya da da mata shin mun halitta mala'iku ne iya mata suna nan akai wani wanda ka cewa waja'alul mala'ikata lidhum ibadar man inasa alata ashhadu khalaqahum alata shin suna nan akai sai tuka da shahadatu mun sha al-mala'ika za a rubuta wannan abu a cikin takardun za mu rubuta da gobe kiyama kun ce da Allah ai na kai eh kuna dangana shi ai malaiku din Allah ne mata Allah ce to kuna nan aka yi aka yi su ɗaya mata ai na aka rubuta yace shin am khalaqan al malaikata inasa mushadun ko mun halice malaiku ɗaya mata ne sira nan aka yi Allah ce ala innahum min ifkihim malaiku su wa'annan mutane daga cikin kiran ƙarya da suka saba yi su yanka ƙarya daga cikin kiran ƙaryarsu suna cewa waladar ba ai Allah ya hijiya Allah ya ya diya mata ba da kuɗin mata ya diya Allah ne mata suna dangana ma Allah da Allah ce wa innahum la kadhibun wa innahum kan tabbas ƙarya su Allah ce ƙarya suke wa innahum makaryata ne astafa albanati ala albani Allah zai zabi diya mata ya bar maza ما لكم كيف تحكمون ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين نعم التي ما ما لكم كيف أفر ما لكم كيف تحكمون يا كنت وانا حكمتي دنغنا مع الله يا ماتا أفلا تتذكرون شن بازاكو وأزتبا كغاني حقر دنغنا مع الله أما لكم سلطان مبين وكو وانا مغانا دكوكي كل تهجة bayananna a hili wadda za a kawo a dogara a kanta akwai hujja bayananna Allah ce fa'atu bi kitabikum in kuntum sadiqin in har akwai hujja ta gaskiya to ku zo da littafi ya zo da hujjarku ta dangana ma Allah ɗa ko Allah da kima da ku yin shi ina hujja ina littafi in gaskiya ne ku zo da littafi ba shi kurin karya ce
وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين
وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا sun sanya ma Allah tsakanin shi da aljannu sun sa wata dangantaka tsakanin su don an ce kace kiran aljannu ɗiyan Allah ne mata kuma da kudin da mata dangana ma Allah wai aljannu ma akwai masu aqida su wai ɗiyan Allah ne subhanallah su ma ɗiyan Allah aljannu dan wa duk wani dan wa mai dalilin abu don dalilan su wannan goma ka da ake bautawa kusan gumi ke bai rabuwa da shedani to da irin abin da ake samun shuba ya ake ce ai wannan mala'i wannan wasu tsarkakakkun bayi ne masu da wani gumaka imma mala'ika imma ce wannan aljani mai kaza dangana malakai da yin alal mata don wajen suna da alaka da wannan gumaka wannan gumaka mala'iku ne ke tarda kansu duk da abin da ƙaryar ake yi sukan ga wasu ababai na aljannu to yin ce ai su ma wannan ala'a mala'iku ne wani abu suke bauta ma hatta wani kuma kan suna cewa wani mala'iku mala'iku ne bayan Allah tsakanku shi da muke bauta musu dan su ne suke cewa kusancin su da Allah mu muke bauta musu ta wannan hanya sai su kai mu kusa ga Allah duk wannan kama kama su ne Allah ce wa laqad alimatil jannatu innahum muhtarun wannan su aljannu sun sani cewa suna daga cikin yan wuta wanda Allah zai sa a gidan har ta Allah yake su ma akwai Allah zai sa azaba irin kowa su ma bayi ne na Allah za mu za mu azaba la kama duk wani bawa na kan gare mu Allah azaba Allah dan haka subhanallahi amma sifun tsarki ya tabbata ga Allah game da duk wani abu da zan kada maka Allah malakun ne da Allah aljanni da zan kada ga Allah duk dai Allah ya tsare kan shi Allah ya tsarkaka game da duk abin da suke siffanta da shi wanda Allah ya ware ba su halarta cikin azabar Allah illa ibadan da ya fada su ko a aljannin ne ko a mutane bayan Allah ta katu wanda Allah ya zaba ba su cikin wancan layi su wannan ba su cikin azabar Allah
فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عند ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين
الله يقول فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو سال الجحيم نعلينا مغانا da mushrikai cewa da ku da abin da kuke bauta wanda ba Allah ba ba ku iya fitinar wani ya bi maganar ku kubatar da shi yau da daman wanda yake a rabon wutar jahimu da ke damar wuta shi ne rabon don haka cewa wa mamin na illa lahu makamu ma'adu wannan magana ce ta mala'iku cewa kowanne a cikinsu iya da wuri wanda baya ƙetara shi wannan wata ruwaya da Imam Tirmidhi ya ruwato rawar tana daidai da dangane kyakkyawa ta cikin sahih Jami' al-Albani tabbatar da ingancin ruwaya a kamar da daya cikin sahabbai ke cewa muna zamane a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ji iya cewa attati sama wa haqqul laha fa wa haqqa la an ta'id laysa fiha mawdi qadam illa alayhi malakun rakibun aw sajid ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن السافون وإنا لنحن المسبحون cewa nabi ya zance sahabbai sama ta yi ƙara ƙaran da ta yi ya ce ta cancanta ta yi wannan ƙara ya ce saboda a sama gaba ya kaf girmanta babu wurin da za ka aje ƙawa ɗaya wanda yake fi da ba duk girmanta ya kasa mala'ika wani iya rukui ko iya sujada duk girman sama cike take da mala'iku kuma suna tasbihi ga Allah wani iya rukui wani iya sujada haka suke ibadar su duk girman ta dan haka a ta cikin labarin da manzo Allah ya ta wajen da yake wajen Isra'i wajen Mi'raj na ayya malaka Jibril tambaya yace mai yace mishi me gaba yace a ai ana kan shi wannan magana mala'iku ma ta malaka Jibril da ko suka je shi daga nan tsaya ya kawo manzo Allah wannan tambaya wannan magana umma minna lahu maqam ma'lum ta mala'iku kowa ai wani mutum yace shi ne mutum malaka Jibril yace bai da gaba da gaba baki da nan su ma suna da wuri sananne ya ce wa ina da na hannu safun kuma mu ma sahun muke zala ka ta masu habai ala ta sifu da kamata muna bukatar inda rabia kuma ba ku a yin sahu irin yadda mala'iku ke sahu a wajen ubangijinsu kenan sahu a wurin ibada mala'iku ma ka suke da lalace eh ku gama sahu a haɗa sahu sun haka suke ya ce muna masu sahu kuma wa ina da na hannu musabbihun kuma mu ma muna cikin takuduwa da tasbihi ga Allah subhanahu wataala cewa in kanu la qulun wa'annan mutane suna cewa yana ana ne mushrika maka mutane makarantar zamani law anna indana dhikran min al-awwalin la kunna ibadallahi al-mukhlasin suna cewa ai wannan abin da ake ga himmar Allah haka suke cewa inda har su aka aiko ma wani mai gargadi ai da mun imani da mun mi kowa shari'a ba a cikin al'umma yi mai hudu ne hudu da tsaro shari'a haka suke wadi inda su aka sarka ma da littafi da sun zamanto bayan Allah na gari la kunna ibadul mukhlasin amma la tafakkaru bi فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون تبس وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون نعم التي فكفروا به suna magana a can da inda su aka saukan ma da wani littafi ko wani annabi da su ne a gaba-gaba da su ne suka ce wasu bila jihar aimanin da yanzu a mun nazirun da kunun aha da mun da ruwan kun suka ce da su ne a gaba-gaba amma kalama ji abu nazirun ma za da rubuta musu ya ce wannan abin da suke hudi sun kawo ce mushi ga ƙwararren yazo na annabi yazo amma fa kafa rubihi sun kawo ce mushi haka da sun yi ƙaryar magana sun yi ƙarya a ƙauri Allah ta fasaufa ya alamu za su san sakamakon kafirci wala kad sabaqat kalimatuna li ibadil mursalin Allah ce tuni hukuncin Allah ya riga ya gabata game da bayin mu manzannin bayin mu me Allah ga Allah ya kataba Allah la aqliman ana rusuli wala inna al-haqqa qawiyyun aziz Allah ce Allah ya riga ya hukunta cewa katabar la Allah ya riga ya hukunta ya rubuta da aghaliban ana wasu Allah ya riga ya hukunta cewa zan yi rinjaye da ni da manzannina kuma inna la qawiyyun aziz Allah mai karhi ne makuwayi ne kuma ya ce inna la nansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunya wa hum kunna ashhad to da kaurin Allah ne Allah ya ce za mu taimaki akan me yake taimakon manzanninmu da masu imani a rayuwar duniya haka lahira yan wannan menene kenan akwai alƙawarin Allah in dai kuna kan gaskiya kiran Allah kiran manzannin Allah ko masu imani duk a yi gwagwarmaya a kai a dawo wala Allah sai ba da nasara da gaskiya ko mu tsawon zamani za a yi shan rigima a sha wahala wani ma ya mutu ko mu za a iya wakana amma la in dai kiran Allah ne wallahi ya ci nasara wani Allah ta wannan hukunci ne haka Allah ya rubuta wala kada sabaqat kalimatuna ibadul muslimin mun rike turmuni eh kataba Allah Allah ya rike ya hukunta ya rubuta ce kuma wannan kuma magana alƙawarin Allah ne eh da agaliban ana wa rasul ce dali da manzanni na sai mu rajayi kuma inna la qawiyyun aziz Allah mai ƙarfi ne mabuwayi ne abin da ya suke yace innahum lahumul mansurun su manzannin Allah ce su ne masu cin nasara eh su suke da cin nasara wa inna jundana lahumul ghalibun duk akai a kawo da rundunar ƙarya da ta gaskiya rundunar gaskiya sai ta zabu da tabbas eh ce wa inna jundana lahumul ghalibun rundunar mu ita take da rinjaye haka nan kakka da da haka fata walla an hakka ka kawo da kai ka manta da su har lokaci kai kaka da wannan su ko kin imanin su sai akai a kawo sai Allah ya bani dan waka diba wani magana Allah ke wani magana ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan halin a Makka ne Qur'anin ma abu ya karanta hatta kai aka ce Annabi ya saka Qur'ani ga su kanta bana a bayani suna zagi iya karanta suna zagi aka ce kamar dagawa daga da fadakiya ka ka bayyana katanka abin ya kai gaya a boye ana yi amma da gaskiya su ne yan gari su suke ji suke hodi a maganar su a gari su suke hanawa su sa abin da gara a kori mutum a kashe mutum wannan garin shi yau maka ce ma maka ce ake magana ta yau da zai maka a yau wanda yanzu ina ga gidan da yawa ya zama masallaci gidan da yawa a cikin tsakan masallaci ke ba magana ba garin ba gidajen mafi yau da gidajen su iya cikin masallaci ne na ake bauta ma eh an kamar ba a yi ba kamar ba a yi ba ya zama labari yi ya zama labari gaskiya haka take hawa suna gama shirme ne ma ya za a ce a nasara amma iyaye suna yi kowa da shi kuma annabi ya mutu bar kilo ba ida ba suna gama za a yi suna mutu ba an kare suna ka cewa abin an kare a shi da umar bin khattab tunanin shi ne ba ida ba annabi kamata ya ida an bai mutu ya mutu kana abiya kuma baya ai sai kuma nashi annabi ya mutu cewa dole sai annabi ya mutu da zarci da kanshi annabi ya mutu ba sai ya gama da kabure ya ida bai ida ake jama'a ya dauka sai annabi ya nan sai shi kuma alƙawarin Allah da annabawa ce da manzanni da masu imani ce sakon Allah guda ne ta tare shi gurin umar ce sai ya kashi duk wanda ce ya mutu a ce ya mutu annabi mutu bai mutu ba ai shine abubakar da ya isko umar ko abubakar bai na annabi su ya ce annabi ya sauki alama abubakar ya ta gida ya dawo ya ga iyalan shi ya dawo suna jiya kwana biyu kun da ya dawo masallaci tsit mutane an shuru abubakar umar umar ta kuma annabi ya hana kowa magana can ya dace annabi ya mutu kuma ya hana aka kai magana waje ya hana a huta a hudu an shuru aje da zai abubakar ya dawo ya ga yanayin ya sa ba banza ba sai huce da yake annabi ya rake aisha kuma ya shike kai da ya wuce aikin aisha abubakar da ya je bude annabi Allah bai takawa ya sambarce shi kalmomi ne ya bude sauran su sai ya fito ya ta ba koyi ba ya san halin da ke ciki ya ta jima ku zo nan sai bude kaddama da bude sallah da bude bude ba ta bayani cewa kuma muhammadu illa sun kasar da rasulullah dole ka sau wani kamar ta wani mai tun duk da ya kawo ce man kani abdullah man kani abu muhammad fadi muhammad kada ma man kani abdullah fa inna la hayy la mut yace duk wanda yake bauta ta ma muhammad muhammad ya mutu in ji abuka sadi haka ta duk yace duk wanda muhammad ke bauta muhammad ya mutu amma ce man kani abdullah fa inna la hayy la mut amma wanda yake Allah ke bauta ma to Allah raye ne ha wanda bai mutuwa kuma ce muhammad ya kawo ƙur'ani muhammad manzo ne da cikin manzannin allah idan yi mutu aka shi kuka kuka yi rida kun koma kanku ne baka cutar da ƙwami kuma dama allah wani labari idan ka mutu wani mai tun za ka mutu ma za ka mutu umar da cewa za ka ta wani aya ya ce aya kamar ta sako yin zai dare ba wani suka sanyi ya kasa tsaye wani zama umar umar zama ya kasa tsaye wani ya ce aya yin zai zama shi annabi mutuwa ke shi mai mutuwa to amma shi zai ce ke da mutum an kare bai sama addinin allah ya zama ake wara annabi ya mutu da salama annabi ya mutu bakin addini bai ci kewaye da jira ba rabi rabi rabi ne kurum alam makka ana madina an kewaye da yaka duk wani abin babban shi sabai suka ci gaba da jihadi bisa bila su abubakar su umar a yi nan ana yaƙi kuma su hikima allah annabi ya mutu su kuma kawai suka gida ma su profite su yi ca tun da ya mutu kenan su raunuka su yi rauni aka arushe addinin aka yi ca kowa kaɗo a san banza daga cikin musulmin masu rauni irin masu ɗan abin da su ma suka yi ta irin banu hanifa su ma can nasu yadawa annabci abin yawa musulmi yawa hikimar allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya kulla runduna ta zuwa mota da mutum wajen dubu dubu uku ana cikin annabi ya jiya aka tura zai wani usama bin zai da jagoranci ɗauki musulmi sinhi mota wajen rumawa yaƙi za a yi da rum ana cikin jiya ba a fita ba Allah ya manzana cika yanzu an kare komi an kuta ta kwanta an bin an salama an yi halifa yanzu to ga an fara huta waje ina ta tattaruwa don da aka sa su mutu a cikin sanya yanzu kuma ga an gada mutu kama suka shawara to yanzu kuma da jin labarin wanzu da mutu shi ke nan ɗan rida har da mata eh har da mata suka dawa na mata har da mata aka musu ta suka ce ya halitta rasulullah wannan abin yanzu ga yaƙi cikin gida ɗin ya ce rundunar da manzan Allah ya kawo zan don warware ta annabin ya kulla runduna za ta mai da ta wace wallahi in mi zai samu wallahi ta ta yi in mi zai samu wallahi wannan duniyar ta ta yi ya ce na usama yake kuma usama a wasu akwai matsala annabi lokacin zai sa usama ma akwai ɗan matsala annabi yana rayu usama akwai dalilai da ake ɗan kyaman jagorancin shi dalilin farko usama yana da jini na bautar asali na bakar ɗanziri iya da hata wadda take baka irin ta koshi kuma yaro ne ɗin shafa amma kuma annabi sa shi komandakin tahiya muta umar iya tare da shi umar iya cikin ta mayan sabbin suna cikin ƙasar mutum shi ɗan sha bakwai dama annabi ya magana ana jita-jita yanzu abu ce wannan wannan jin zarki sai ce zai halittar su da a ɗan sauya mutum da yanzu a ɗan sauya shugaban ku ya ce wancan manzan allah ya sa komanda ya kira mutum shi ya ce usama hota bayan gari ta yi kira duk wanda aka rubuta shi ya je aka taru abu bakar ya ce usama hau usama ya hau doki ya abin hawa abu bakar a ƙasa ya ce mu je a raga suka ce halima a ƙasa ya ce yi halima ina ma ina so samu bakin rabuna na fi sabi lillahi kawata ta yi ƙura fi sabi lillahi usama ya hau sama ɗan uwa musulunci kenan yaro ɗan sha bakwai duk wani sabon suna ƙarshen shi kuma shi ne komanda kuma yaƙi da wasu ke mai ta ɗaji a duniya wancan zamanin da daular ruwa musulunci ke ba wani ɗan wani shigan wani ba wani ɗan wani shigan wani kai addini ke nan ba da aka kawo addini da aka kawo addini babu nan babu nan jara baya shi ne take haka aka yi abubakar kuma ya nakasu kuma aka zo cin gidan dan wani aka haka aka ta fafata ba aka je can ana yi aka zo in rudda in ba aka taba layi yan wa musulunci annabi ya koma ga Allah ana fafata ana yi duk wannan aka bude sham aka bude yaki bangaren bangaren farisa wannan sai labarin qadisiyya bala'i da aka yi mutane suka dubun ne suka mutu sahabbai ba banda in baya haka aka yi rumuku yaƙi a tarihin duniya ba mutum yaƙi guda biyu yarmuk da kadisiya suna yaƙi mai girma a musulunci da aka yi rayuwar sahabbai nan ita yarmuk buɗe ɓangaren sham daula ta ɓangaren rumawa nan kadisiya yaƙin buɗe buɗe farisa an su zama su ne daula masu ƙarya duniya dan wanda haka aka taimu ana mutuwa ana zuwa ana mutuwa madan sai a ƙaro riba a ƙaro jama'a mutuwa ake amma yan shi yan yi yakuru yan keta ba da baya sai a zama guda mutum ɗari dubu su mutu a ce madal aika ji ba a ƙaro mutane ba kuma ba da baya karanci labarin yarmuka mutane suka dubbar suka dubbar na mutane mai mayan sahabai har ka ji ka karanci tarihin wannan kawa addinin Allah yake
وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين
التي فتولى عنهم حتى يتكود كي تبرس حتى لوكش وأبصرهم فسوف يبصرون كي تسو قوة يجرى وميسا قوة تسو هذا قوة يجرى ومش كم وقت قريب أفبعذابنا يستعجلون على شيء ينزل عذاب مش أي جزاء كذا بس لكن عذاب تام تام كذا وتا عذاب تام تام كذا من تقول كذا على شيء فإذا نزل بساحته فساء صباح المنذرين إن رد عذاب متصل كع أو تفرق هاي ولا كذي ولا كذي يا مو جوا يا مو جوا يوا سي مو جوا يوا كذي ولا كم كذي كذي كذا فعذاب الله تقول ذاك وتولى عن حتى تكود كي حتى الوقت وأبصر وأبصر فسوف يبصرون يبصرون
Allah dai saka cewa ka da kamar ka yi dakaci ka diba su ma za su gani kai suke nan kowa ya zai nan shi akan wa za ta kare shi aka mai ta magana subhana rabbi سبحان ربك رب العزة عما يصفون
Mm, وسلام على المرسلين mm.
والحمد لله رب العالمين subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun arki ya tabbata ga Allah ubangijinka rabbil izza ubangijin buwaya mai buwaya ya kubuta ya kaka amma yasifun duk abin da ke dangana mai na kaskanci Allah ya ɗaukaka ya kashe haka wa salamun ala al-mursalin amincin Allah ya tabbata akan manzannin Allah walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu ɗan wani ya kamata mu tsaya da mun zo bakin karshen suka safa sai farkon suwa ta safa Allah ka yi mu insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته